السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دساكي سادوا أولنا رانا تا أكو ko barkamu da saduwa a wannan rana ta uku ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallahu alaihi wasallam 1442 wanda ya daidai da 15 ga watan 4 hijira ta 2021 za mu yi darasi na uku a cikin wannan littafi mai albarka na riyadu salihin da muke yi a cikin wannan wata mai alfarma a wannan masallaci namu na ibrahim kunya allah ya mana mawafaka za mu tashi hadisi na hamsin na 598 muna cikin babul wara wa tarku shubahat jiya mun fara mun yi muƙaddima da malam ya kawo a cikin babun tsantseni da kuma barin shubuhohi hadisi na farko malam ya kawo hadisin nu'man bin bashir radiyallahu anhu ma Allah ya dada su kale yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce na ji manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ƙulu yana cewa innal halala bayyinun haƙiƙa halal a bayyane yake wa innal harama bayyinun hakanan shi ma haram a bayyane yake wa bayyinahuma mushtabihatun ya ce a tsakaninsu wato tsakanin shi halal da haram mushtabihatun akwai abubuwa na shubuha la ya alamuhunna kathirun minan nas mafi yawa daga mutane ba su san su ba famanit ta shubahat wanda ya ji tsoron wato shubaha istabara alidinihi wa irde to ya tseratar da addininsa da mutuncinsa ko ya kubutar da addininsa da mutuncinsa waman waka a fi shubahat wanda ya afka a cikin shubaha waka a fil haram hakika ya afka a cikin haram karra'i kamar mai kiwo ne ya ra'a haular hima da yake yin kiwo a gefen shinge yushiku an yarta a fihi ya kusata ya fada cikin wannan shinge ala ya ce faɗa kika ji wa inna likulli malikin hima ya ce haƙiƙa kowane sarki yana da shinge ko yana da iyaka ala faɗa kika ji wa inna himallahi maharimu ya ce haƙiƙa wato shingen Allah ko iyakokin Allah shine abubuwan da ya haramta ala faɗi kika ji wa inna fil jasadi mudghatan haƙiƙa a cikin jiki akwai wata tsoka idza salahat to salahal jasadu kulluh idan ta gyaru dukkanin jiki ya gyaru wa idza fasadat idan ku ta ɓaci fasadal jasadu kulluhu hakanan dukkan jiki ya ɓaci ala ya ce faɗi kika ji wahiyar ƙalb ita ce zuciya muttafaqun alaih bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi anan idan muka duba zamu ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara ambata shine innal halala bayyinun wa innal harama bayyin ma'anarsa shine haram ai shi halal duk inda yake a bayyane ki ko ba a rubuta a jikinsa an ce halal ba akwai wani alaji in an yi tafiya turai ko inda an ji wajen wani cin abinci za a ce ehe halal food wai saboda a yi attracting a kira wato a yi a tallatawa waɗanda suke musulmi waɗanda suke da tsantsini eh eh a restaurant dama eh dama su eh sunan ma restaurant ɗin kenan za a rubuta maka halal food saboda shi halal shi kunga shi daɗinsa shi ne da wanda yake musulmi da wanda ba musulmi wadda suna cin halal sauraka wanda ba musulmin ba ma suna zuwa restaurant ɗin halal food eh halal food saboda haka in ka je a irin waɗannan ƙasashen da wani musulmi mutum da su suna duk gabje-gabjen su ci suke yi suna cin naman alhanzir suna cin abin da ba a yanka ba suna da sauransu kai kuma gashi kana da a kaidi ga abin da akmakalla eh wannan zancen abin halal ba ko a tura eh ba da ba ana magana ne kan nama ne eh to inda ake halal din nan ana shan giya mm, so kuma ba za ka ce ita kuma halaliya ba ce ba eh to zai zama kan just nama ne eh eh, gaskiya ne abinda alhaji yake nufi shine a gurin kada a ɗauka cewar komai ne halal amma dai akwai halal ɗin saboda ka kaga in yanzu a nau'in abinci idan ka sami meat ai nama ka samu halal nama ai ka, ka, ka, ka samu rabin fiye da rabin eh, abin nan eh, ka san ka na abinci da kake bukata sauran duk ba su shinkafa bane shinkafa kana bukata sai an yanka ni ko sai abin nan ko wata alkama ko wani waye watakila ma gurasa kawai za ka ci da wata miya to kaga in ka samu naman ka samu halal din to shikenan so akwai abubuwan da za ta iya yiwuwa a gurin da akwai amma wanda shi kuma ba halal bane ba ka bukata to kaga wannan ma bayani ne mai kyau wanda dan kar a ji mun faɗa a nan mutum ya je kawai ya ga halal ful ya danna komai ya ce kawai ya ga an rubuta kawai ya ce komai a kawo ko ka ga wani jan nama malam yana sheƙi ah, ka ce kawai a baka shi tunda an ce halal ful kawai shi kenan halal ne to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa shi halal a bayyane yake inda ka gan shi ba shi da wani abu da yake nuna cewar ah, akwai wani rufa-rufa a cikinsa haka zalika wa innal haram bayyana shi ma haram duk inda yake duk inda aka ambaci haram shi ma a bayyane yake kuma bayyanarsa ba ta ɓuya kamar yanzu kawai ka ce a ce giya ko a ce naman alhanzir ko aikata laifin ah, abin nan ah, ah, kisan kai ko sata ko abin nan eh, ko ƙarya ko giba ko kallace-kallacen eh, zuwa ga ajanabiya shine wanda bai halatta a kalle ta ba da duk irin waɗannan abubuwan ai duk gasu duk a bayyane suke duk sunan su haram to amma sai aka ce wa bainahuma mushtabihat to amma a tsakaninsu akwai wasu abubuwa wanda su kuma su ne masu rikitarwa akwai shubha su waɗannan shubaha ɗin su ne waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la ya'lamuhunna kathirun minan nas da yawan mutane ba su san su ba to tunda aka ce da yawan mutane ba su san su ba it means yana nufin cewar akwai wanda suka san su wasu sun san su amma mafi yawa ne ba su san su ba to shine idan abin da ake nufi a nan gurin shine da yawan mutane ba su san su ba wato ma'ana ba su san hukunce hukuncen su ba amma malamai sun san malamai sun san su saboda haka ma- malamai a nan gurin sai suka zama su ne a tsaka-tsaki din su ne suka raba rigimar ya tashi daga rikitarwa shi ma ya koma bayyananne tunda idan har mutum wani abu ya ga ya shige masa duhu ya ga bai kamata ya aikata shi ba har sai ya je ya tambayi malami ko masani ba lalle malami ba kusan aka ce malami za a iya ɗauka cewar kawai malami irin manyan malamanmu ɗin nan ah, irin su malam da ya zo ran ne ba mu lakca da irinsu irinsu ko manyan mahir malam a ce komai sai ka tafi ka je ah, su za ka tambaya ko sai ka yi musu message sun baka amsa ko sai ka je majalisunsu to in ma ba wannan ɗin ba akwai abin da shi kuma ba malami ba ne amma masanin ɓangaren ne yanzu misali a ina pharmacist yauwa gashi nan yanzu ka ga- ka- ka- ka samu wata yar kwayar ka a kai ba ma kai ba ma na habibu za ka je ya baka yar wata kwaya ko kuma ka samu wata kwaya kana son an sha ruwa za ka dan sha za ka iya dan tsaya kemis ɗinsa ka tsaya ka ce da allah ah, habibu wannan in- in an sha ruwa in na sha za ta sa in ji garau eh saboda saboda ji daɗin yin sallar tarawih to kaga akwai a jigarau farwari na'am Baba Ali ne ya ce ya kira waya kan bai samu ba kuma wannan microphone ɗin original ɗin dubu takwas ne.
oke to Kuma shi ne ya ce a so ɗaya ko kuma guda nawa za a so.
a ka ce da haka ta sai ya zo min shawara To a kalla su ba.
eh to shine saboda haka idan ya zamanto cewar ah, maganin a jigarau ne amma baka san jin garau ɗin wani iri ne ba la'alla ya- zai iya fin karfin jininka to kaga in kaɗan yi fakin kaɗan tsaya kaɗan tambayi habibu ko ba shi da maganin zai iya ɗauko wannan leaflet ɗin, ah, da- na ciki ko da iya takardar nan ta ciki sai ya duba ma ya gani kaga zai iya cewa a'a wannan fa eh, in ka- in ka shashi karshen ta in ka fara sallah sai ka dangane da alfijir ba kai ba baccin dare kaga kaga ya fahimtar da kai to kaga anan gurin wani abu ne wanda baka sani ba kuma wala Allah ba bayyananne ba ne ba a bayyane yake ba amma shi ya sani a matsayinsa na masani saboda haka maganar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam a tsa- a tsakanin halal da haram su halal da haram abin da yasa kuka ji an ce a bayyane wai nan fa yana nufin yana so ya nuna maka cewar babu wani abu a su an gama da su babu wani rikitarwa a cikinsu zancen mutum ya je ya dirmiya hannunsa cikin haram ya ce bai san haram bane bai taso ba haka zalika halal ya ce a ai bai san cewar abu kaza halal bane da ya yi ko da ya ci ko da ya abin nan shi ma a bayyane yake to amma shi mushtabihat shine abin da ake magana cewar yana da rikitarwa to in baka sani ba to tun daga nan gurin an yanke maka hanzari sai ka tambaya dalilin haka sai suka ce to shikenan ah, abubuwa sun kasu kashe uku halal haram shubuha shi shubuha ah, idan za a yi bayaninsa malamai ko in ce magabata na kwarai sun yi bayanin yadda ake yadda suke yi suke kaucewa shubha misali sai hassan kamar yadda ibn hajar ya kawo a cikin fatahul bari sai yake cewa hassan bin abi sinan tabi'i ne sai ya ce mara aitu shay'an a hawan min alwarai ya ce ni ban ga wani abu mafi kankanta daga tsantseni ba tsantsenin me sai ya ce da ma yuribuka ila ma la yuribuka shine ka bar abin da kake kokonto zuwa ga wanda baka kokonto to shi sai ya dora sai ya tafi akan wannan a a a mazhabar nasa mazhabin nasa cewar shi manhajinsa abin da ya dauka duk abin da yake kokonto to ya bashi abin da baya kokonto to shi yake zuwa shi yake zuwawa shi yake aikatawa in na ci ne shi zai ci in na aikatawa ne shi zai aikata saboda ka sai yake ganin cewar babu wani abu da za ka yi koma bayan wannan to kaga anan gurin in ka ɗauki wannan fasara ya fasara maka shubha to idan ka ɗauki abin da kake kokonto ka ajiye a kai ka ajiye shi to ka rabu da shubha ta iya yiwa halal ne amma ka bar shi a ina jin wani ba'ari daga cikin hudubanmu da ta wuce ko mun yi bayani akan irin wannan wannan satin ko wancan satin cewar magabata na kwarai suna barin halal gudun kansu afka cikin haram saboda haka a cikin halaliya goma sai su guje wa guda tara kaga da karshe bai fi a ce guda ɗaya kawai suka ɗauka suka amfana da shi ba saboda gudun kada wai garin neman halal ɗin a game da haram a tsakiya saboda su suna ganin a ba mun ba da misali da a, matayensu ba da in za su fita suke ce musu to a nemo mana halal domin ita uwar hanji tana iya jure yunwa amma ba za ta iya jure wutar jahannama ba saboda ita tsokar da aka gina ta ko da aka ciyar da ita haramun an ce wutar jahannama ita take kone ta wutar jahannama ce take kone ta to kaga akwai garari saboda kai maimakon a ce mutum ya afka cikin wannan tashin hankalin da gararin to sai ya bi wannan ah, mazhabin irin na hassan bin bin abi sinan kuma kuma dama hadisi ne sahihi kauli ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce da ma yuribaka ila ma la yuribaka saboda haka sai ya ce a ina barin abin da yake mun kokonto zuwa ga abin da bana kokonto ya ce fastar hatu ya ce sai na huta hutun irin wai na duka na zuciya da na jiki ya ce sai na huta so a nan gurin har waɗansu malamai suke cewa shi hassan ɗin nan yana yin magana ne a bisa kwatankwacin irin mukaminsa ya ce amma faɗin abin da yake cewa ɗin yana bari yana da tsanani yana da wahala da yawa a gurin mutane da yawa mutane da yawa ba za su iya barin cewa royal abin da suke kokonto ba kuma hakan ne shi dai ga yadda yake bi amma mutane da yawa kamar yadda aka ambata ɗin ba za su iya kiyaye wannan ka'idar ba amma kuma ya ce shi da ya yi ɗin sai ya huta kuma hutun nan gaba ɗaya kamar yadda na ga muku na komai da komai na zuciya da na jiki kuma kun san hutun zuciya shi yake bayuwa zuwa ga na jiki in zuciyarka ba a kwance take ba ba ta samu hutu ba ba ta samu nutsuwa ba to ko kwanciya kai fa ido ko ya rufe ba zai yi bacci ba ido ko ya rufe ba zai bacci ba haka zalika shi kanshi jikin da ka kwanta din kana so ka ji ka yi abin da ake cewa relaxing ko ka mimike to fa ba za ka samu ba ba za ka samu wannan hutun da kake so din ba ga ka a kwancen amma jikin ya ki saki ya ki hucewa ga su dan wani ciwon kai ka je fama zai rubuta ma kwayoyi ka je kai ta gabza karshen ta sai ma ƙara rashin baccin ma ya ƙara zuwa eh ka ta gaya masa cewa kai fa wallahi ka ka sha ƙwayan nan ka sha ga sanan da yawa in ka ji su baka magani in shawara za su baka sai su baka shawara su ki baka maganin sau da yawa suna ji ina ji suna faɗa cewa wani lokaci suna ba wa mutum magani ne kawai psychological ai psychologically saboda psychologically kawai shi wanda aka baiwa ƙwaya idan ya sha psychology din sai yana bashi cewar ya sha abin da zai samu waraka kawai kuma sai ya warke din amma fa ba wai dan lalle ba lalle bane a ce maganin ne ya warkar da shi amma kawai ya ji warakar suna faɗa amma da za su baka shawara ka ɗauka za su gaya maka cewar ka je ka zauna ka huta ko ka dinga hutawa daga lokaci gaza zuwa lokaci kaza ko ka samu ka dinga yin bacci zai ma iya tambaye ka baccin awa nawa kake yi bacci awa kaza sai ce da kai to ka ƙara awa kaza kaga duk wani wata hikima ce irin tasu to duk sanda mutum yake buƙatar ba sai ya je gurin pharmacist ya ba shi kwaya ko ya ce da shi ba na samun bacci ko ba na wane ne ba to da hassan ya ba da formula cewar ka rinka barin duk abin da ka san kana da kokonto a ciki a cikin ibada ne ko a cikin mu'amala ko mu'amala za ka yi da mutum kana tare da mutum makwabcinka ne yanzu ina tare da alhaji aminu sai nake son in masa wani kakaci sai nake cewa kai ka kuma fa in masa gashi dai kakaci zan yi wasa ne amma kuma ban sani ba ko baya san irin wannan wasan to kana rai wannan a ranka an samu me kokonto to sai ka bashi shikenan ka huta ko baka huta ba ka huta amma idan ka je ka labta abin gashi ka yi kokonto amma sai ka faɗa shi kuma da ya tashi a irin karamci irin nasa kawai sai dan yi murmushi sai ya rabu da kai bai ce ma komai ba to fa ya saka cikin garari ya saka a cikin tashi hankali kaga mutumin nan yana da kauyici dama shi ba wani faɗa ne da shi ba kaga na yi masa kaza kawai sai yi mun murmushi sai ka je ka ta zulmi ka ga murmushi yi mun ban sani bane za ka haushi ya ji amma kawai a irin karamci irin nasa shi kawai sai yi murmushi to irin irin waɗannan misalan fa ina fito da su ne saboda a gane me ake nufi da shubuha kuma yadda za a rinka kauce mata saboda ka duk abin da baka da garanti a kan shi ka bar shi idan ya zamanto cewar la muhalata kana buƙatar sa dole to ka tambayi masara kuma kamar yadda muka yi bayani masalan nan ba lallai malamai ba akwai in fanni wani fannin fannin wani abu ne wanda ba lallai malami ne ya san shi ba ba lallai malami ne ya san shi ba amma wanda ya san shi shi masani ne a fannin yanzu ni in ka zo ka ce da ni ni na san me fanni na yanzu ka zo ka ce da ni idan aka to aka haɗa negative da positive wuta za ta kawo ka ga ka haɗa ni da aiki eh ka haɗa da aiki ba zan iya amsa maka wannan abin maganin ba amma a nan gurin ba za a rasa injiniya ba electric engineer wanda shi za a gaya masa shi ya tashi ma maimakon ya baka amsa ma kai tsaye sai ya haɗa maka da dogon bayani a haƙwarai kuwa ai shi positive ana nufin kaza negative ana nufin kaza to da ka yi kaza ka yi kaza in ka tashi ma kafin ka haɗa ka yi kaza ka kama kan kaza ka kama daidai kaza duk sai ya gwada ma shikenan ka samu waraka to wannan shine shuwa so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba abin da ya bar mana komai sai da aka koya mana to sai ya ce fa manittaqa shubahat wanda duk ya ji tsoron shubha kaga ba a ce wanda ya ji tsoron halal ko haram ba me yasa a bayyana suke su saboda ka ba a buƙatar wai ka ji tsoron su su dama ba a buƙatar ka tafi kan wajen ɗare-ɗare a kansu dama ga sanin su a bayyane suke ka bari kawai su kawai bari za ka yi ai halal kawai ka aikata in kana da hali ko in kana so kawai ka aikata halal ne amma in haram ne shi kuma kawai ka bar shi shi ko shubuha shine ake magana akai sai maza Allah ya ce to wanda ya ji tsoron shubuha to istibara alidinihi wa irdihi to ya tsira ya kubutar da addininsa da mutuncinsa to ai dama ka gani akwai ɗaya daga cikin magabata da ya wata magana yake cewa duk wanda ya saki mutuncinsa da addininsa sakaka shine abin da batu da yake cewa vulnerable ko vulnerable shine ka saki kanka a cikin ka saki mutuncinka a inda ya kamata kai kafa da shi sai ya ce to duk wanda ya saki mutuncinsa ko addininsa idan wani ya zo ya keta masa shi to kare zarge shi kare zarge shi to shi mutunci da addini kamar yadda ka san kana kafa kafa da lafiyarka yanzu misali duk wanda ya zo nan ana wannan ginin wani ana wannan aikin da ake yi ai kaga ba zai biyo ta can ba inda aka yi gwalalan nan inda dan ikara ya haƙa ɗin nan ya yi su saka bulo da rodi kaga mutum ya ci shi ta nan gurin zai biyo ya zo masallaci ai ba komai zan iya tsallakewa to kaga a nan gurin kana ganin wannan kasan yayi me kasan ya saki lafiyarsa to lokacin da ya je ko kasar ta ja shi ko ya kasa tsallaka ramin ya afka ciki ga bulo ga rodi ga rami kasan ku za a ji jiki ya ji jiki to kaga anan gurin fara ya lumin na illa nafsahu kare zargi kowa sai kansa illa iyakaci sai a kai shi kuma gurin waɗanda za su ci abinci su ne ma'aikata lafiya ya biya su su yi masa diresin kaga ya game da larura amma mai kafa kafa da lafiya fa sai aka ce ga wani waje nan an ware mana mu biyu har ma wani bawan Allah gashi ne ya zo mana yan matattakala ya sa siminti ya shafi Allah ya saka masa da alheri kaga sai ka taka dab dab dab ka wuce kaga wanda ya bi ta nan gurin shi kuma yayi me yayi kafa kafa ta lafiyarsa to shine cikakken misalin da ake akan mutunci da addini duk inda addinin ka kasancewar zaka zaka ji yanzu ran nan a a a wayata sai na ga wani abokina ne amma ba musulmi ba ne ibo ne kuma kirista oho ko yana ma kiristancin ma oho kawai dai ba musulmi ba ne sai na ga ya saka wani bidiyo yana dariya ta keta wani yaro haka kaman almajiri amma da alama musulmi ne ya kwanta ranar ɗaya ga watan azumin ramadan ya kwanta ya yi shana-shana haka irin irin irin da alamar ya galabaita ko yana galabaita ana zuba masa ruwa yana lumshe ido babu riga a jikinsa cikinsa ya ɗaya wai irin yunwa da ishirwa ɗin nan sai aka ɗauki bidiyon sai shi kuma ya ɗauka ya saka ya yada sai ya rubuta wai first day of ramadan kasan wannan cin fuska ne cin fuska ne ga musulmi ga addini abinda zai baka takaici shine wasu daga cikin musulmai sai suka yi kwamentin suna dariya ka gaya min ɗin basiratin da ya fi wuce wannan toshewar basira ai wannan shashanci ne ka ga wanda ba musulmi ba yana tozarta musulmi saboda yana ibadar azumi har ma ya saka cewar first day of ramadan watan naka na rahama watan albarka watan alheri watan falala ya ambace shi amma ya danganta shi da abin kaskanci da wahala da cin zarafi kai kuma kai dariya ai ko komentin bai kamata kai ba don wani ya zage shi don me za ka zage shi in ka zage shi sai ya rama akan addinin sai ya zagi ramadanin wallahi kansa ya kwara bai kwara kansa ba shi shi ba shi da komai saboda dama shi gunguman wuta ne gunguman wuta ne wa anfusakum wa ahlikum nara aka ce wa